من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبيو قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya zo ashirin da takwas ga watan da bakwai ko? ashirin da bakwai ga watan shida dubu biyu da sha shida muna nan a cikin suratul baƙara za mu tashi aya ta ashirin da biyar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya gaya mana makomar kafirai waɗanda suke ƙaryata manzanni ko suke ƙaryata abin da Allah ya aiko manzanni da shi na littattafai da dokoki ko mu'ujizozi da ayoyi ya ce wuta uiddat lil kafirina wannan kamar tarhib ne sai kuma Allah ya shiga targi kamar dama yadda Allah subhanahu wata'ala yake hada mana abubuwa biyu in yi magana wuta muka firgita muka razana muka kadu sai kuma ya kwantar mana da hankali da ambaton aljanna ko in ya gaya mana shi mai azaba ne sai biyar da kalmar shi mai rahama ne domin mu zamo muna rayuwa baina targhib wa tarhib wa baina tsama'i wal khawf muna tsammani muna sa rai muna kwaɗayi sannan ko muna tsoro muna firgita muna razana sai rayuwarmu ta zama bainal khawfi war raja'i wal mahabbati ga tsananin ƙauna ga Allah ga tsananin tsoro na azabar Allah ga tsananin kwaɗayi da sa rai cikin rahamar Allah dama mala ibnu qayyim yace tsuntsu yakan tashi ne da kansa da fuka-fukansa biyu to kan shine mahabba Fufike na ɗaya shine khawf fufike na biyu shine raja tsoron za a yi maka azaba da kwaɗayin za a yi maka rahama da kuma tsananin so da kake ga Allah shine zai jaka ka tafi lahira lafiya shine Allah subhanahu wata'ala ya ce wa bashirin lazina amanu ka yi bishara bahaushe kan ce albishirinku goro to Allah ya ce a yi bishara wa allazina amanu waɗanda suka yi imani tun farkon suran nan ake maganar imani to ayi bishara ga masu imani wa amilu salihati suka kuma biyar da ayyuka nagari suka gwama imani da ayyuka nagari suka cuɗanya imani da ayyuka nagari suka lailaya imani tare da aiki na ƙwarai to ai musu bishara sakamakon imaninsu da aikinsu na ƙwarai anna lahum jannatin cewa aljannatai ba ɗaya ba biyu ba uku ba hudu ba biyar ba shida ba sun tabbata a gare su don ya zo da sigar jam'i Allah zai ba su aljanna aljanna aljanna aljannatai tajri min tahtiha al-anharu wanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashin wannan aljanna ita ma ƙorama ba ɗaya ba ƙoramu fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin lazzatul lisharibin wa anharun min asalin musaffa akwai kogin ruwan daɗi wanda ba shi da zartsi ko misƙala zarratin akwai kogi na madara wanda ba ta tsami ba ta lalacewa akwai kogi na zuma na giya ba mai sa tambele da marisa ba sannan akwai kogi na zuma wacce ba kashin kuda ba kyakkyawar zuma tatacciya fiyawar zuma wannan shine abin da aka tanada kullama ruziku Allah ce duk sanda aka azurta su minha daga aljanna min samaratin daga ɗan itace rizqan azurtawa qalu sai su ce hadha allazi ruziqina min qablu ai wannan irin sa ne aka azurta mu da shi kafin ko gabanin kafin me ko gabanin me wato wannan sai su ce ma'ana ta farko sai su ce ai irin wannan shine aka azurta mu da shi jiya kuma an zo mana da irinsa wannan ya nuna kenan baya karewa ba sai da damuna ko rani ko bazara ake samun dan aljanna ba ukuluha da'imun wa zilluha abincin ta titir ne haka inuwarta ta dindindin ci saboda haka za a zo musu da shi a wannan siga su ce a irinsa aka zo mana da shi ko kuma su ce a to ai irin na jiya ne ko irin na ɗazu ne gashi launinsu da kamar su iri ɗaya amma ɗanɗanon ya bambanta so da haka wannan shine ma'ana ta biyu ko kuma su ce a ai 'ya'yan itacen aljanna da katsinka sai wani ya maye a gurin ba a buƙatar ɗaukar lokaci kafin wani ya fito da katsinki mangwara sai ka ga wani mangwaron ya fito nan take a gurin kuma kamar su ɗaya girman su ɗaya kana tsinke wannan sai wani ya sake tohowa a gurin girman su ɗaya kamar su ɗaya da haka shi sa suke cewa hazal laziru zikina min qablu Allah ta'ala ya ce wa utubihi mutashabihan za a zo musu da shi yana mai kama da juna ai annahu mutashabihun fil manzar wal launi in ka kalle shi a ido ka kalli launin sa iri ɗaya ne amma mukhtalifun fi ta'ami amma in ka ɗanɗana a baki akwai bambanci ji abdullahi dan abbas da malam mujahid da malam abul aliya da dhahak da sudi da muqatil suka ce ma'anansa utubihi mutashabihan za a mu zo musu da shi yana kama da juna a wajen kallo da launi amma in ka ɗanɗana a baki kuma ya bambanta wato in ka ɗauki mangwaro a zuciyarka sai ka ƙaddara kana so ya yi zaƙi irin na ayaba to sai ya zaƙi irin na ayaba in ka ƙaddara yana so ya yi zaƙi irin na kankana to sai ya zaƙi irin na kankana in kana so ya zaƙi irin na abarba ba sai ka je ka tsinko abarba ba abin da ka kaddara a zuciyarka kake so ya zama shi din sai ya juye ya zama irin yadda kake so haka nan kofi Allah ya ce wa qaddaru ha ta kadira in kana son kofin ya girma sai ya yi idan kana son kuma ya ragu sai ya ragu gwargwadon yadda kake so ka rike shi a hannunka sannan ka asan ne kullum a cike yake da ka shanye sai ya kuma cika ba sai ka je ka ɗebo ba kullum wa ka'asan dihaqa shine wanda in ka sha sai ya kuma cika in ka sha sai ya kuma cika in ka sha ba za ka ce ya ƙare a ƙaro min ba a'a kana sha yana cika yana yana ƙarewa kana shanyewa yana ƙaruwa a cikin kofin to wannan saboda ka a bakanta dan aljanna rai ya ce ya ƙare a ƙaro to wannan ma ɓata lokaci ne shi yasa kofin ba ma ya ƙarewa kwata-kwata sannan ma'ana ta biyu ana mutu shabihun fi jaudatihi kyawunsa iri ɗaya ne babu riɓaɓɓe babu burarre sannan babu ɗanye kowanne na aljanna nunanne ne da haka laraji a babu wanda yake wato wanda yake ya lalace ko ya gurɓata ko ya yi tsami ko kuma ya bura babu jimalan hassan da malam ibnu juraij kwano yushbihu simarar duniya fil khilqati wal ism mutashabihan din nan yayi kama da dan itacen duniya ayaba za ta zo a launinta na ayaba sannan kuma abarba za ta zo a launinta na abarba kankana a launinta da shakalinta irin na kankana amma kuma sun bambanta a wajen ɗanɗano na aljanna an ƙara masa ɗan karen zaƙi ya wuce irin na duniya shine ma'anan wa utubihi mutashabiha walahum fiha azwajun sannan suna da matan aure Allah ya riga daura auren ba a ce imra'atun ko nisa ba sai aka ce azwajun saboda an riga an daura auren tuni da ka shiga aljanna ba sai ka biya sadaki ba ba sai ka je zance ba ba sai an nemi wali ba an riga an daura auren Allah ne ya daura mutahharatun sannan matan nan tsaftatattu ne tsarkakakku ne wankakku ne ba sa jinin al'ada ba sa jinin haiza ba sa datti ba sa dauda ba sa rashin lafiya wa hum fiha sannan su a cikin aljanna khaliduna mazauna ne dindindin kuma titir babu ranar fitowa babu ranar karewa komai na aljanna dindindin ne komai na aljanna titir ne to wannan bishara da Allah subhanahu wataala ya muminai ta ɗau hankalin dukkan mai son ya gamu da Allah lafiya ta ɗau hankalin duk mai son Allah da manzansa ta ɗau hankalin duk mai son ya tsira ranar alkiyama don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya wato buɗe wannan aya da kalman bishara mun san bishara shine abin da zai faranta maka rai kamar yadda bahaushe yake cewa albishirinku a ce goro kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk sanda wani al'amari ya zo yana faranta masa rai yakan faɗi ya sujada ga Allah kamar yadda ya faru ga Ka'ab bin Malik lokacin da aka saukar da aya aka ce an masa gafara yace fakarartu sajidan lillah sai na faɗi na sujada ga Allah haka sayyidina Ali lokacin da iyaki khawarij aka kawo masa zusudayya cewa mutumin nan da annabi ya faɗa cewa shi zai jagoranci khawarij ya faɗi sufofinsa da kamanninsa da ta bayyana ga sayyidina Ali wannan mutumin ne da annabi ya ce zai kawo ruduwa cikin addini shine alama khawarij sayyidina Ali sai hankalinsa ya kwanta ya san mutanen da ya yaka su ne waɗanda suka cancanci a yaka don haka sai ya faɗi ya sujada ga Allah don haka wannan sai ta zama sunna duk sanda Allah ya yi maka wani bala'i ko ya kawo maka wani abun farin ciki ko ya kwaranyan maka da wata musifa sai kai sujada ga Allah wato kana tsoron jarabawa ko za ka ci ko ba za ka ci ba sai aka ce ai ka samu makin na 100% ko ka ci mafi yawa sai ka faɗi kai sujada ga Allah ko matarka tana da ciki kana tsoron wata ila sai an kai ga tiyata sai kawai aka samu labari ta haihu lafiya to sai ka faɗi kai sujada ga Allah ko su ka suka makale ba ka sa ran za su fito sai Allah ya fito maka da su ba zato ba tsammani sai kai sujada ga Allah to duk abin da ya zo maka wanda ya faranta maka rai ko wata musifa ta yo kanka ka tabbatar za ta hau kanka sai Allah ya kwaran yadda ita to sai kawa Allah sujjada godiya akan wannan wannan shine sunna muna hara sai a ce ai dan dadi sai da ya zuba ruwa a ƙasa ya sha to wannan al'ada maguzawa ce ka zuba ruwa a ƙasa ka sha amma abin da zakai ka faɗi kai sujjada kai wa Allah godiya to shi yasa Allah ta'ala yake son bushara shi ma Allah yana yi wa bayinsa bushara kuma yana so mu ma mu dinga yi wa junanmu bushara shi yasa ya ce wa bashir ibad ka yi wa bayina bushara Allah ya ce wa annabi ka yi wa bayina bushara kuma yake cewa basharnahu bi gulamin alim wa basharnahu bi gulamin halim bi gulamin alim ya zakari anna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya Allah ya ma annabi Ibrahim bushara zaka samu da mai hakuri shine annabi Isma'ila aka ce zaka samu da mai ilimi shine annabi Ishaqa aka ce wa annabi Zakariya zaka samu da sunansa Yahaya kun ga Allah ya masa bishara fa basharna ha bi ishaq wa min wara ishaq yaqub qalat ya wailata a alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib hatta mamakin irin bishara da aka yi mata to Allah ta'ala anan yau masu imani duk mai imani to yayi bishara hankalinsa ya kwanta cewa rana alkiyama Allah zai girmama shi zai mutunta shi shi sa ce wa bashirin lazina amanu kayi bishara ga masu imani can ma da yace in musifa ta samu mutum Allah ya ce ba zai kyale mu mu zauna haka kawai ba sai ya dinga gwada imanin mu sai ya dinga jarabtar mu dan ya tantance masu haƙuri da masu raki marasa haƙuri sai ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju'i wa naqsin min al-amwali wal anfusi was samarati sai ya ce me wa bashshiris sabirin kai bishara ga waɗanda aka jarabce su da ɗaya daga cikin abubuwan guda biyar suka yi haƙuri suwaye masu haƙuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma kuma Allah ya ce wattaqullaha wa alamu annakum mulaquhu sai ce wa bashiril mu'minina kusan ku ji tsoron Allah kusan za ku gamu da shi sai ce to kai bishara ga masu imani ashe duk mai imani ya cancanci a masa bushara to amma ita kalmar bushara asali daga bashar ne bashar yana nufin fatar jikinka abinda za a gaya maka tsika jikinka ta kwanta hankalinka ya ji daɗi to shine kalmar aka tsago kalmar bushara daga bashar bashar fata sa uslihi lawahatan lil bashar mai kwaye fata to fatar ka za ta ji daɗi ka ji wani daɗi a jikinka to shine aka kawo wannan asalin kalmar to amma munafiki ma da kafiri Allah yana musu bishara wannan tahakkum ne kama ana musu izgili ne ana zolayarsu ne za ka ce wa bashiril munafiqina kai wa munafiki ya sa rai bashiril munafiqina kai wa munafiki tunda shi ma munafiki ne ya raba kafa to sai Allah ya ce kai wa munafiki bishara wataƙila ya karkaɗa kai ce kai lalle Allah ma wato dama yukhadi'una Allah wallazina amanu sai su dauka kamar sun sha saboda sun bayyana imani a fili sun boye kafirci a boye to sai Allah ya ce wa bashirin munafiqina kai wa munafikai bishara sai sun saki jiki sai a ce bi anna lahum azaban alima sai sun dandana kudar su to kaga sai kuma hankalin su ya tashi bashirin munafiqina bi anna lahum azaban alima kuma Allah ta'ala ce wa bashirin lazina kafaru bi azabin alim su kuma kafirai kai musu bishara su ma suna da azaba mai radadi fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa bashiril mukhbitina masu kankan da kai masu komawa ga Allah Allah ce su masu kwantar da hankalinsu ai musu bishara litukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsinina Allah ce masu kyautatawa ma a ce su kwantar da hankalinsu su ma ai musu bishara yace wa bashiril ladzina amanu bi anna lahum minallahi fadlan kabira kai bishara ga masu imani cewa suna da wata daraja a wajen Allah wacce take mai girba وأنيبوا إلى وأنابوا إلى إلى الله لهم البشرى فبشر عباد نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين kun ga ana musu bishara duk wani mai siffa mai kyau mai hali mai kyau Allah yakan yabe shi ta hanya uku ko dai ya faɗi halinsa ya faɗi aljanna kusa da abin ko kuma ya ce a yi masa bishara kamar da ya ce wa bashirin muminin wa bashirin mukhbitin wa bashirin muhsinin ko kuma Allah ya ce yana son mai irin wannan halin domin kai ma kai kokari ka siffati da wannan sifa in Allah yana son ka ina zai kai ka aljanna shine Allah ya gaya mana yana son masu siffofi guda takwas sai ka tsaya ka ji in kana da su takwas din gaba daya in baka da su to sai kai kokari ka cike waɗanda baka da su na farko dai Allah ya ce wa ahsinu ku kyautata inna Allah yuhibbul muhsinina ku kyautata Allah yana son masu kyautatawa, Allah ka sa mu cikin masu kyautatawa don ka so mu. Kaga bai faɗi sunansu ba, bai faɗi ƙabilarsu ba, bai faɗi garinsu ba, bai ce maza ba ne, bai ce mata ba ne, bai ce talakawa ba ne, bai ce masu kuɗi ba ne, kawai ya ce muhusinina, in kana son Allah ya so ka me ya kamata ka yi, sai ka zama cikin almuhusinina, saboda Allah ya bayyana ƙarara yana ƙaunar masu wato kyautatawa. Sannan ya ce, Inna Allah na biyu, yuhibbu tawwabina Allah yana son masu tuba ashe in kayi laifi ko kayi tabargaza ko kayi da daidai ba Allah yana son ka tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah qul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu Allah yana son a koma gare shi a tuba daga zunubi komai girmansa Allah zai yafe mana to wannan sune sai yace wa hibbul mutatahhirina sannan Allah yana son masu tsarki tsarki ɗaharatu hadasin da ɗaharatu khabasin Allah yana son kai ɗaharatu hadasin guda uku ne ɗaharatu hadasin akwai wanka akwai alwala akwai taimama shi kuma ɗaharatu khabasin khabasin akwai ɗaharatu siyadi akwai ɗaharatu makani akwai ɗaharatu badani ka tsaftace rigarka Allah baya son danti da ƙazanta da annakiya baya son kana tsani sannan ka tsaftace jikinka sannan ka tsaftace gurinka Allah yana son masu tsafta biyun nan tahara hissiya da tahara ma'anawiya da taharatu hadasin wacce ta shafi gangar jiki kawai gangar jiki kawai ake wa taharatu hadasin dan wanka gangar jiki ake wa alwala gangar jiki ake wa taimama gangar jiki ake wa amma ita taharatu khabasin tsarki daga najasa da kazanta shi kuma ana yi wa jiki ana yi wa tufafi ana yi wa guri to Allah yana son wannan masu tsarkin musallan kuma a ce an samu tsarkin tauhidi babu shirka an samu tsarki daga bid'a an kama sunna an samu tsarki daga ƙarya an kama gaskiya to kaga an tsarkake ciki an tsarkake waje to sannan waɗannan su ne uku ko sai kuma yace wa yuhibbus sabirina Allah yana son masu haƙuri masu haƙuri haƙuri iri uku ne haƙuri wajen bin Allah haƙuri ga barin saɓon Allah, haƙuri da ƙaddara mai raɗaɗi. Idan Allah ya ɗora maka talauci ko wahala ko ƙunci ko ciwo, akwai raɗaɗi akwai zafi, amma wannan al'aƙadaril mu'ulima, ƙaddara da Allah yake ɗora mana wanda ba haka muka so ba, amma akwai wata hikima ta Allah a cikin haka. To Allah ya ce in kai haƙuri yana son ka, wannan shine na huɗu ko? Sannan ya ce wa yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoronsa attaqawa imtisalul awamir wajtinabun nawahi in an ce yi ka tashi ka yi gwargwadon yinka in an ce a bari ka tashi ka bari kuma ka lura da kitabu da sunna da manhajus salafus salih a wajen yi da wajen bari din sannan Allah ta'ala ya ce yuhibbul mutawakkilina Allah yana son masu dogaro da shi wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wanda ya dogara ga Allah Allah ya ishe shi sannan yace yuhibbul muqsitina wa aqsitu inna allaha yuhibbul muqsitina Allah yana son masu adalci kawa kanka adalci kai wa kowa da kowa adalci to Allah yana son masu adalci sannan yace yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus wannan su ne guda takwas ko wanda Allah ya ce su ne kadai Allah ya bayyana karara yana son su sai kuma waɗanda Allah ya ce zai zo da su ya yi wallazina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan Allah yana son su sai waɗanda Allah ya kalubalanta da siffofi guda takwas yace su zo da siffa wanda ji ya zaɓi takwas akan uku to ya jira ƙul in kana aba uku wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin to idan ka fi son wato Allah da manzansa da jihadin taimakon addinin Allah da dukiyarka da ranka da iliminka da lokacinka da mukaminka ka fifita waɗancan guda takwas akan uku Allah ce to ka jira sai Allah ya zo da, da lamarinsa shine mutuwa ko kuma karewar abin sai kuma ka rasa yadda za ka yi to sannan sai qul in qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina kun ga ashe soyayyar Allah ita ce babban abin da ya kamata mu nema to sai Allah subhanahu wataala ya ce suwa za a wa bishara allazina amanu wa amilus salihati me bambancin imani da amalus salih domin malamai sun ce in an ce imani akai shiru to amalus salihu ya shiga ciki domin al-imanu qaulun bil lisani amalun bil arkani wa atiqadun fil jinani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani akwai aikin zuci akwai ayyukan da aka sa ka kai a zuci imani ne akwai ayyukan da aka umarta ka faɗa da baki imani ne akwai ayyukan da aka ce ka aikata da gabanka suna cikin imani al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha ko afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatul adha an tariqi wal haya'u shu'batun min al-iman waɗannan misalai guda uku da annabi ya kawo yace imani imani dukansa ya tattaru a cikin rassa guda 76 ko guda 66 shakku min rawi sittin da shida ko saba'in da shida ko da bakwai ya ce mafi daraja daga ciki la ilaha illallah a ina la ilaha illallah take a cikin zuciya da kuma baki da aiki sannan kuma ya ce imadatul aza an tsariki shi ma shi ubatun da minal imani ka ɗauke abin da zai cuci mutane akan hanya wannan ne aiki ne kuma an kirga shi cikin imani alhaya'u kunya aikin zuci ne da kuma aikin fili kaga shi ma an sa ta cikin imani da ka al-imanu qawlun wa amalun wa atiqadun imani ya hada kudircewa da fada da aikin zuciya in kuma aka ce al'amalu salih shi kadai ba faɗi imani ba to shi ma ya shigar da imanin ya shigar da aikin zuci amalu salih ne ya shigar da abin da shari'a ta yadda ka faɗa da bakinka shi ma amalu salih ne da abubuwan da shari'a ta amince ka aikata daga banka shi ma yana cin amalu salih kenan aka faɗi imani shi kadai amalu salih ya shiga in an faɗi amalus salih shi kadai imani ya shiga in aka kuma haɗa imani da amalus salih to akwai mugayara sai zama imani yana wakiltar ayyukan zuciya da ƙudircewa da gasgatawa shi kuma amalus salih yana wakiltar ayyukan fili kamar sallah azumi zakka haji duk aikin fili ne shi kuma imani sai wakilci an tumina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharri wannan kuma da aikin zuciya ne ka yadda Allah ɗaya ne aikin ina ne aikin zuciya ne ka yadda da mala'ikun Allah aikin zuciya ne duk wannan aiki ne na zuciya to sai ya zama kamar fakiri ne da miskini idan aka faɗi fakiri shi kaɗai to miskini ya shiga ciki idan an faɗi miskini shi kaɗai fakiri ya shiga ciki idan an haɗa fakiri da miskini kuma to sai a ce wanda ya ɗan fi dama dama shine wato miskini ko a ce wanda ya fi dama dama shine fakiri ko a ce a'a shi fakiri tunda shi Allah ya fara ambata alqur'ani to kenan shine mai tsananin bukata tunda yace innamas sadaqatu lil fuqara'i kenan wanda ya rasa komai shine fakiri miskini kuma yana da ɗan abun amma ba shi da yawa shine miskini shi yasa annabi bai ce Allah iraya shi fakiri ba amma yace Allahumma hayyini miskinan wa amitini miskinan wa shurni fi zumratil masakin amma sai ce Allahumma na uzubika minal kufuri wal faqari Allah ka raba ni da kufuru da faqaru ka raba ni da talauci ka raba ni da kafirci to shi yasa anan imani ya wakilci ayyukan zuciya sannan amalus salih ya wakilci duk ayyukan da ake da baki ko ake yi da gabbai to Allah ya ce waɗanda suka hada imani da aiki na kwarai ai musu bishara anna lahum jannatin cewa aljanna ta tabbata a gare su akwai littafi da wani malami ya wallafa wanda ya sa suna wasful janna wan nar min sahihi sunna wal akhbar na dr wahid abdussalam bali wannan malamin ne ya wallafa littafi wanda ya sa suna da wannan sunan cewa ingantattun hadisai dangane ga bayani akan yaya aljanna take da kuma yaya wuta take domin Allah ta'ala ya faɗi wata magana alƙur'ani yace kullu nafsin za'iqatul maut kullu nafsin za'iqatul maut kowa sai ya mutu kowa sai ya mutu annabawa manzanni waliyai sahabbai malamai ‘yan kasuwa ‘yan siyasa ma'aikatan gwamnati masu kuɗi talakawa masu mulki sarakuna maza mata yara manya masu biyayya da masu sabo kowa sai ya mutu sai ce wa inna ma tuwa fauna ujurakum yawmal qiyama sannan kowa za a bashi sakamakon abin da ya rana alkiyama sai ce fa man zuhziha anin nar wanda duk aka nisanta shi daga wuta wa udkhila aljanna ashe nisa da wuta da kusanci da aljanna baka isa kaiwa kanka ba sai dai Allah yi maka faman zuhziha wanda aka nisanta shi daga wuta wa udkhila aljanna aka ce shiga aljanna ko aka shigar da shi faqad faz wannan shi ya rabauta to sai aka yi wani alfawzul azim wal khusranul mubin abinda ake da shi a lahira daga alfawzul azim sai al khusranul mubin wato babban rabo ita ce aljanna sai kuma babban asara ita ce wuta wanda duk ya shiga wuta faqad khasira khusranan mubina wanda ya shiga aljanna faqad faza fawzan azima wanda ya shiga aljanna ya rabauta rabo mai girma wanda ya shiga wuta ya tafka asara asara mafi girma sai Allah ta'ala ya ce wa'ada Allahu almu'minina wal mu'minati alƙawari ne ma Allahu akbar mu'minai sun ji daɗin su Allah ka sa muna cikin mu'minai Allah ya ce akwai alƙawari tsakanin Allah da mu'minai maza da mata wannan alƙawarin an kulla shi kuma inna Allah la yukhlifu al-mi'at jannatin abinda yake zai sa su aljanna تجري من تأتي الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة akwai kuma gidaje daɗaɗa daddaɗan gida shine wanda ba ɗauke wuta ba ɗauke ruwa daddaɗan gida shine wanda baya rushewa baya tsagewa fentinsa baya tsufa labulansa baya dauɗa komai na gidan baya yankewa shine daddaɗan gida kuma yace fi jannati adnin a cikin aljannar da aka yi tanadi wa ridwanun minallahi akbar sannan akwai kuma yarda daga Allah wanda ta fi aljanna daɗi Allah ice ya yarda da kai to ya fi aljanna daɗi sai ce zalika huwal fawzul azim wanda ya samu wannan to shi ya samu gangame marrabu Allah ka sa muna ciki suratul tauba aya ta 72 sannan Allah ya ce a aya ta 100 was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم الله يقول هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم wannan shine ko zalikal fawzul azim wata kira'an zalika huwa al-fawzul azim wata kira'an zalikal fawzul azim wannan shine wato rabo wanda yake mai girma Allah ka sa muna ciki kuma yace innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu zalikal fawzul kabir zalikal fawzul kabir kun ga a can yace zalikal fawzul azim zalika huwa al-fawzul azim sai yace zalika fawzul kabir zalikal fawzul kabir wani gudu yace fa amman ladzina amanu wa amilus salihati fayudkhiluhum rabbuhum waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to Allah zai shigar da su fi rahamatihi cikin rahamarsa sai ce zalika huwal fawzul mubin kun ga akwai alfawzul kabir alfawzul azim alfawzul mubin sai ce innal muttaqina fi maqamin amin waɗanda suka ji tsoron Allah suna da wani matsayi wanda duk abin tsoro babu shi in ka shiga wannan matsayin to duk wani tsoro ka daina ba mutuwa ba ciwo ba nakasa kai ba za ka kare ba kuma abin ba zai kare ba dama a duniya abu biyu ne damuwa ko kai ka kare ko abin ya kare da abin da ke faruwa kenan ko ka kare ko ya kare abin duniya kai da shi to ɗaya sai ya riga ɗaya karewa ko ka kare ka bar shi ko ya kare ya baka da fir'auna yayi takama da misra yayi takama da kogin nil yau ina kogin nil yana nan ina misira tana nan ina fir'auna kaga ya kare ya bata to kuma Allah zai iya baka abin da zaka kare shi ya kare ya baka misali Allah ne maka arziki ya maka wadata sai kuma arzikin ya kare kaga ajalin arzikin ya kare kai kuma ajalin ka bai kare ba da yadda kuka ga arziki yadda muke da ajali to arzikin mu ma yana da ajali shi ma yana karewa saboda haka idan ajalinka na arzikinka ya kare to sai arzikinka kuma na lokacinka biyo baya yasa annabi yace ku ji tsoron Allah ku kyautata hanyar nema ku shina mutuwa ba za ta dauke ku ba sai arzikinku ya kare da arzikinka ya kare sai mala'ikan mutuwa kuma ya sako sai ya dauke ka sai kuma ayi gaba da kai to shine Allah subhanahu wataala ya wasafa mana aljanna a ina aljanna take tambaya ta farko aljanna tana ina tana saba ko lalle kun canka domin ya tabbata a hadisin Bukhari mai lamba ta dubu biyu da ɗari bakwai da casa'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce iza sa'altumullaha idan za ku roƙi Allah fas'aluhul firdausa ku ce Allah ka sa ni a jannatul firdausi ita fa innahu awsatul janna domin firdausu ita ce mafi tsada aljanna wa a'lal janna ita ce koli koli a cikin aljanna wa fawquhu arshur rahman murfinta shine al'arshi a ƙarƙashin al'arshi take ita jannatul firdausi wa minhu tufajjaru anharul janna manzo Allah ce daga cikin sa ne kuma ake bubbugo dukkan ruwan aljanna da aka ce akwai kogin zuma to kogin yana cikin firdausi wayarin ake ta tafi ko ina da aka ce akwai kogin madara to kogin yana cikin firdausi duk aljanna wayarin ake kai wa kowa a gidansa da aka ce akwai kogin giya ba mai bugarwa ba fa ba ta dayi marisa ba yauwa to ita ma kogin yana firdausi wayarin ake kai ma kowa da aka ce akwai kogin madara to madara kogin yana cikin firdausi daga nan ake rarraba mutane da haka in mutum ya je firdausi ya je koli kolin cikin aljanna fa Allah ka kai mu firdausi to sannan aljanna an yi ta koko yanzu za a yi ta tambaya ta bi da malam akwai ta dama can koko sai nan gaba za a halicce ta akwai masu aƙidar da suke cewa sai nan gaba za a yi ta to wanda ya ce an yi ta shi ya ci domin akwai hadisi a cikin sahihu sunan turmuzi wanda shi albani ya inganta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lamma khalaqa Allahu aljannata wan nara da Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna arsala jibrila ila aljanna faqala unzur ilaiha da Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna sai ya kirawo mala'ika Jibrilu, ya ce, Je ka ga aljanna ka zo ka ban labari, ka je ka ga wuta ka zo ka ban labari. Jibrilu ya je ya buɗe aljanna, ya ga duk abin da ake so a ji daɗi akwai shi a ciki, komai na jin daɗi an tanada. Ya je kuma ya buɗe wuta ya ga duk abin azaba an tanada, duk wani abu da za ka yi tunani na azaba akwai shi a wuta. sai zo ya ba Allah labari ya ce Allah na ga wuta na ga aljanna amma fa ba wanda zai ji labarin aljannan nan Allah bai yi kokari yayi aikin da zai shige ta ba ba kuma wanda zai ji labarin wutan nan da yi kokari yayi aikin da zai tsara kansa da gare ta ba sai Allah ya lullube aljanna da abubuwan da rai baya so na umarni umarni da hani hani sannan aka lullube wuta da abubuwan sha'awa da san rai sai aka ce jibrilu ko ma ka ga aljannan nan ka zo ka ba da labari da ya je ya ga abin da aka lullaba aljanna da shi ce kai an yako akwai dan aljanna ce Allah in ba rahama ka ba wanda zai shiga aljanna saboda abubuwan da dan adam yake so ba su ake yi a shiga aljanna ba abubuwan da Allah yake so su ake a shiga aljanna mu kuma mafi yawa mukan fifita abin da zuciyarmu take so akan abin da Allah yake so ko to wannan shi yasa da yawa ba za a shiga aljanna ba ko kun san an tsaya a filin alkiyama yan wuta su ne 999 a cikin dubu a cikin dubu 999 yan wuta ne ɗaya ne ɗan aljanna saboda haka kakkai mamaki ka cewa na ɗan wuta ne ɗan aljanna ya fi wahalar samu kuma aljanna ma fa ba da aiki ake shigarta ba shi aikin wasila ne amma shiga aljanna da rahama Allah ne Allah ka samu aljanna da rahamaka to sannan a cikin aljanna mutane tura su ake a ce in za a tafi aljannan ci ake ku taho ku taho kai kanka baka san an ce yanzu tafi aljanna baka san inda zaka ba so sai an koro ka wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila aljannati zumuran Allah ce za a koro waɗanda suka yi imani zuwa ga aljanna tawaga tawaga hatta iza ja'uha wa futtihat abwabuha suna zuwa su tara amma buɗe ƙofa kawai kun ga aljanna tana da ƙofa to ana zuwa kofar za a tara an buɗe ta wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin gidan aljanna su ce salamun alaikum ibtum fadkhuluha khalidin kana zuwa kofar aljanna sai a ce marhaban barka da zuwa salamu alaikum malaika ce assalamu alaikum ce wa alaikum assalam wa rahmatullah sai ce ibtum ibtum babu datti ba kazanta kaji daɗi ka kamsasa ta ce udukuluha ku shiga khalidi na dindindin da kafar dama ta shiga ta hagu ta shiga shikenan sai mu ce alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah tahiyyatuhum fiha salam illa qilan salamun salama to an shiga aljanna kenan to wa zai fara shiga aljanna na'am wa zai fara shiga aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata a cikin sahihu muslim yace ati babal jannati fa astaftih fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu ana Muhammad fa yaqulu bika umirt Allah aftaha li ahadin qablak ko Allah aftaha li ahadin ghayrak inda wani ya zo ba zan buɗe masa ba ita aljanna a rufe take sai annabi ya kwankwasa kwankwankwan sai mala'ika ce waye sai annabi ya ce muhammad da nan da nan mala'ika ya zara sakata ya ce shigo kai aka ce a buɗewa da wani ne ya zo ba kai ba zai a buɗe masa ba da haka in ka ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dama duk ana baya mabiya duk suna ba insha Allah muna ciki eh ta ce to a shigo to sannan akwai bambanci kuma in an zo shigan list din ma yakan bambanta akan ware mawadata saboda mafi yawan mawadata marowata ne to sai a ware su yan aljanna ne gaya za su shiga aljannan da wani aikin amma tunda sun yi rowa sai a fara cewa talakawa su fara zuwa su fara shiga aljanna sai manzo Allah ya ce yadkhulu fuqara'ul muslimin aljannata qabla al-aghniya bi nisfi yawmin wa huwa 500 amin yace kafin masu kuɗi su shiga aljanna sai talakawan aljanna din akwai mai kuɗi dan aljanna akwai mai kuɗi dan wuta akwai talaka dan aljanna akwai talaka dan wuta to an gama tantancewa masu kuɗin aljanna ne da talakan aljanna to an zo shigan saboda shi talaka hisabinsa mai sauki ne ba kuɗi da yawa saboda haka sai sun shiga aljanna da rabin yini shi kuma rabin yinin lahira shekara ɗari biyar ne sai sun more tukunna shekara ɗari biyar sannan sai a ce to masu kuɗi kuma ku shiga a to ai ka shiga din ne ko yawa wanda bai shiga ba bai yi zakka ba bai alheri ba irin su dan karuna da makamantan su ai tunda su suna jahannama ma suna can cikin hawiya to saboda haka wannan su za su fara shiga aljanna to sannan wane ne ya fi baya baya a cikin aljanna wato wanda shine talakan aljanna in akwai ƙarshen mafi talaucin aljanna shine wanda Allah zai ce masa shiga aljanna sai ce Allah bayan ta cika kowa ya kama gurin sai ce shiga kana so in baka gaman girman duniya da mulkinta ce a wannan ya isa sai Allah ce to na ninka maka haka sau goma sai ce kai na ninka maka hakan ma shi ma sau goma na ninka maka haka hakan shi ma sau goma wato fiye da wannan fadin duniyar sau miliyan shine talakan aljanna to kun san ƙoli-ƙolin daraja aljanna waye akan ƙoli-ƙolin daraja aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace fa innaha manzilatun fil janna da muke cewa al'ati Muhammadin alwasila wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'atahu yace wannan shine ƙoli-ƙolin daraja aljanna la tambagi illa li abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa yace wannan kujeran mutum ɗaya ce tak idan kuka ji kiran sallah kuka roƙa min wasila da fadila za ku shiga ceto na ranar alkiyama kuma kujeran da ke so dama Allah ya Allah ya san tasa ce amma dan mu samu lada mu ma mu ma aka ce mu dinga roƙa annabi ko mu roƙa masa ba dama tasa ce kakka ce sai ka roƙa masa zai samu ya riga ya samu asa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda an ce asa din Allah tabbas ce to saboda haka sannan a cikin aljanna akwai qusur akwai gidaje yadda muke gidaje aljanna ma gida-gida ne akwai ji akwai low density akwai high density misali akwai unguwar da su ne talakan aljanna amma kowa fa aljanna sa ba a cewa komai akwai kuma masu koli kolin yan GRN aljanna wa masakina tayyiba kuma aljanna akwai bene dan Allah ta'ala yana cewa wa hum fil ghurfati aminuna suna cikin benansu suna cikin aminci wani yake ta ulaika juzonar gurfata bi ma sabaru ana saka musu da gidaje gida kan gida saboda sun yi hakuri a duniya ko yace gurafun min foqiha gurafun mabaniyatu ga gini akan gini akan gini akan gini har iya koli kolin inda hularka za ta fadi gini ne a cikin aljanna sannan akwai ruwa a gidan aljanna akwai hanyoyin ruwa a cikin aljanna Allah ta'ala ce fiha naharu min ma'in ghairi asinin wanda mun yi bayanin wannan akwai ruwa a jiran aljanna wanda ba mai wato mai wari ko kuma wanda yake mai bashi ko kuma wanda yake mai zartsi ba babu wannan kuma yace fihi ma ainani tajariyani fihi ma ainani nadakhatani fi maqamin amin fi jannatin wa uyun sannan akwai tafkin manzon Allah Allah muna roƙonka mun yi tawassali da sunayenka ka sa za mu sha ruwan kausara wannan ruwa an ka sha kofi ɗaya to har abada ka daina jin kishirwa in kaga ka sha ruwa sai dai kawai na marmari amma ba na kishi ba kishi ya ƙare wanda duk ya sha kofi ɗaya na ruwan kausara to ba zai ƙara jin kishirwa ba sana a cikin aljanna akwai bishiyoyi Allah ta'ala ya ce ashabul yamin ma ashabul yamin sai ce fi sidrin makhdud وطلح منضود وذل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة kai wannan daɗi da yawa yake wato inuwan ma doguwa ce an ce sai kai tafiya shekara ɗari ƙarƙashin inuwa baka je ƙarshe ba kuma yace innal muttaqina fi zilalin wa uyun sannan akwai abinci a gidan aljanna yace wa fakihatin mimma yatakhayyaruna da yayin itace wanda sai ka zaba sai ce wa lahmi tsairin da naman tsuntsaye tsairin kaga kaza ta shiga ita ma tsairu ce akwai ta aljanna amma irin ta aljanna akwai dawusu akwai yan shila akwai talatale akwai zabi akwai jimina duk wani tsuntsu da ake ci ka kaddaro shi to yana ciki ha wala habi tsairin mimma yashtahun kuma yace jannati adin fatahatal lahumul muttaqiina fiha yad'una fiha bi fakihatin kasiratin wa sharab duk abin da kake so na sha ko na dan marmari akwai aljanna innal abrara yashrabuna min ka'asin kana mizajuha kafura wai irin dan flavor din da ake zubawa akai Allah yake sunansa kafur irin na aljanna wa fiha ma tashtahihi anfus duk abin da rai take sha'awa akwai wa talazzul a'yun kuma rai take jin daɗi in ta gani sannan akwai tufafi a aljanna yuhallawna fiha min asawira min zahabin za a yi musu awarwaro na gwal wa lu'lu'a da lu'lu'i wa libasuhum fiha harir tufafin ma sunansa alhariri yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna siyaban khudran akwai tufafi koraye ne ashe kore ma yana cikin siffa mai kyau min sundus sundus sunan riga aljanna kenan wa istabraq riga aljanna ce muttaki'ina fi alal ara'iki ni'mas sawab aliyahum siyabu sundusun khudrun wa istabarak wa hullu asawira min fidda sannan wasaqahum rabbuhum sharaban tahur wani abin sha ne mai tsananin tsarki sannan akwai abin nan shimfiɗa Allah ya ce fiha sururun marfu'a akwai gadaje an ɗaga su sama wa akwabun mawdu'a da kofuna da aka ajijiye wa namariku masfufa da kuma fulo-fulo waɗanda za a tada kai da su da langusita ga ta nan wazara biyu mabasusa sannan kuma ga katifu su kuma an an, an wato jinjingine su muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabara muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan sannan ga mata eh wanda bai aure ba anan insha Allah a bashi a can eh ƙara dai kai anan kuma akwai anan akwai a can ko wani ne wai matansa guda uku suke faɗa wani an je aljanna wace ce uwar gida ko kuma haka za a dinga rabon kwana sai an zagayo yanzu aka bashi mata dubu ita tana ga kafin a zagayo kanta nace kwantar da hankalin ki a je aljannan mana sai an yi rigima a duniya wai wace ce uwar gida wace ce amarya wace ce wani an je aljanna ita ce ta ukun ma sai an yi kwana hudu za a zagayo kanta ce to ki bari ki ga tsarin aljanna mana duka shi na ba irin wannan bane watakila sai an yi wani kwanaki da sauransu ba kuma kwanan ma kwana ɗaya aljanna kika san kwana nawa ne a duniya ku bari mu shiga aljanna insha Allah duk ayi bayani a can eh saboda haka Allah ya siffanta matan aljanna yace wa hurun in masu kyan masu kyan ido dara dara yace ko masu kyan wuya ka amsalul lu'il maknun wani gurin yace wa hada'iqa a anaba wa kawa'iba atraba sannan yace kuma ba sa tsufa inna an sha'ana hunna in sha'a faj'alna hunna abkara sannan wato shi dan aljanna dan ya more saboda aljanna girman tan aka baka akan ka fada wani kofin ma ba za a ganka ba to za a wa dan dan aljanna tsawo zira'i 60 yadda annabi adam ya shigo duniya haka za a shiga za a koma yanzu na aiku zira'i nawa muke ne ko kafa uku ba to kamar falwaya biyar za a mai da kai akwai wasu mutane a ƙasar Kuwait suka ɗauki mejo na amna tsawon da aka faɗa na annabi Adam sai suka ɗinka masa riga tana nan yanzu an race ta a gidan tarihi wai in annabi Adam ya zo ga riga na an masa rigar gaba ɗaya za ta yi falwaya biyar a tsaye tsawon annabi Adam kenan to haka za a mai da mu yadda muka fito duniya muka dinga kankancewa muka da'in mutsu mutsu haka ban fi jariran da ba mafi katon zamanin yanzu to bai fi jaririn da ba gaba ɗaya bai fi jaririn ta ba to in kana son wannan bayani tsakuro muku ne kaɗan ka nemi wannan littafi wasful jannati wan nar min sahihi sunna wal akhbar na Dr. Wahid Abdulsalam Bali shi ya tattara waɗannan bayanai game da aljanna da haka sai mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna manzo Allah ya ce wanda ya roki aljanna so uku aljanna za ta ce Allah shigo da shi mana to Allah ka amsa wannan roko Allah ka bar mu akan tauhidi da sunna ka raba mu da shirka da bid'a ka raya mu a musulunci ka karɓi mu a musulunci ka sa mu gama da duniya lafiya wannan ya ce malam mutum ne direba ya zo kaucewa wata mota da ke tsaye sai suka yi karo da wata motar mai tahowa sai direban wannan motar ya rasu shin ko akwai wani hukunci a kansa shek usaimin ya kasa hatsari kashe uku ita hatsari na farko in an yi shi sai an duba lafiyar kai tukunna baka sha maye ba baka jin bacci baka yi ganganci ba sannan na biyu a duba motar duk sharaɗin mota ta cika akwai birki akwai taya mai kyau akwai lena akwai duk komai ake bukata ta cika kaga ka cika hankali mota ta cika hankalinta ita ba mahaukaciyar mota bace ba mahaukacin direba bane dukansu masu hankali ne to sai a duba shi ma titin ba mahaukaci bane idan mahaukacin titin na ya faffashe ya yi rami ya tsatsage shalda din nan duk ta cinye to kaga idan kai gudu anan akai hatsari to dole kai ka jawo don kai ganganci saboda ba ka da hankali cikakke mota ka ba ta da hankali cikakke titin ku ba shi da hankali cikakke idan kuwa mota ka tana lafiya kai kana lafiya kana tafiya kuma a nitse sai abu ya taho zai shiga gabanka baka gan shi ba kawai irin kauce masa din nan sai ka je ka buge wani abu yace to anan ba za ka yi kafara ba domin ka ce kiranka ne kai ma mota misali ta faɗi garin kauce ma wani abu ko kuma ga mutane da yawa sai kaga motar da suke mutane da suke cikin motar ka sun kai hamsin ko talatin shi kuma wannan mutum ɗaya ne ya taho da kudu ya sha gaban ku in ka ce za ka kauce masa waɗannan mutanen da cikin motar za su mutu ya ce to in ka buge shi ka wuce babu komai don kamar ka ce ciran abin da kamar mafsada ce ta zo guda biyu sai ka ɗauki aƙallin mafsadai ne barna ce guda biyu a kafa dararai ka ɗauka matsala biyu ce ta zo sai ka ɗauki mafi sauki tunda ba za ka iya kauce musu gaba ɗaya ba yace amma idan wato kai gudu fiye da kima ko ka shiga kwana ko kai overtaking da gangan ko ka yi gudu da ya wuce kimar da aka amince kai 120 130 180 200 masu gudu suke yi shi za ga kasashen kamar Saudiya da nagar suna rubuta karamin mota 120 babban mota 100 akwai mai 80 ma haka zaka tafi 80 haka kai inda zaka akwai 100 mafi ƙarshe 120 to saboda haka in hatsari ya faru sai an hada da hukumar da take kula da hatsurra kafin a tantance laifin wanda aka kade ne ko laifin direba ne ko kuma laifin su ne su biyu ko ko za a iya raba percentage na laifin a ce wannan yana da 20 wannan yana da 80 wajen kafara ma sai a raba ta yadda take haka wannan shine bayanin da malamai suka yi dogo akan hatsari sai mun samu lokaci za mu karanto ka'idojin hatsari da yadda yake a rubuce da yadda malamai suka karkasa shi inda direba yake laifi da inda baya laifi da kuma inda wanda aka kade ne mai laifi da inda wanda ya kade shi ne mai laifi da duk inda ba su da laifi da inda ɗaya daga cikin su ne mai laifi insha Allah malam ina hukuncin wanda bai samu halin fitar da zakkar fidda kai ba har shekara biyu ta zama bashi fahiyar sadaqatun min sadaqat manzo Allah yace faradaha ko Abdullah bin Abbas yace faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ala zakar wal unsa wal kabir was sagir wal abdi wal hur an wajabta yin zakka ta fidda kai akan miji namiji da mace an farlanta akan yaro da babba da kuma ɗa da bawa kuma ana fitar da ita kafin a tafi sallar idi idan mutum ya yi sakaci bai fita ba har idi ya zo to sai ya fita amma hiya sadaqatun min sadaqati yanzu zaka yi ta amma a matsayin sadaka amma wancan laifi da ke kanka yanzu wannan sadaka ce zaka yi ka tuba sai Allah ya yafe maka malam ina muggan tunani har ma sukan kai ga sabo ko shirka wannan abun ba komai bane ka ci gaba da karanta amantu billahi wa rusulihi domin ya zo a hadisin muslim sahabbai sun samu annabi suka ce ya rasulullah muna jin wani abu a ranmu wanda in muka furta yana da girma sai ce alhamdulillahi allazi radda kaidahu ila alwaswasa na gode wa Allah da ya juyar da makircin shedan ya koma waswasi yace Allah ya yafewa al'umma ta abinda ke mata motsi ko waswasi a rai matukar bata yi aiki da shi ko ta furta ba in baka furta abin ko ka kudire ka yi aiki da shi ba in dai waswasi ne ka bar shi haka zai wuce kai ta karanta amantu billahi wa rusulihi ka karanta Allahul ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka karanta huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli shay'in alim ko kuma ka ta cewa amantu billahi wa rusulihi amantu billahi wa rusulihi zaka ga shaydan ya gudu domin so yake ka zama kafiri kuma ka ce ka yarda da Allah da manzansa wannan yace malam muna so a ƙara mana bayanin akan yi itikafi hukunce hukunsansa cikin abubuwan da ya kamata mutum ya rinka yi da kuma abubuwan da ya kamata mutum ya nisanta to itikafi an riga an fara shiga duk da dai itikafi zaka iya na kwana goma zaka iya na kwana ɗaya ma in kana so ka ɗebi kwanakin da zaka iya saboda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kada kusanci iyalanku alhalin kuna itikafi a masallatai fil masajidi ya sa al wadda ta haɗa dukkan masallatan duniya sun shiga ciki amma an fi so a yi a maka ko a madina ko a al'aƙasa saboda nan ya fi lada amma wanda ba shi da kuɗin da zai je maka ba za a haramta masa yin itikafi a sauran masallatai ba kamar yadda abdullahi dan mas'udu ya gaya ma wani da ya ce wai lalle ba itikafi sai a masallatai uku ya masa gyara to saboda haka za a iya yi a dukkan masallatai na juma'a ko masallatan kamsu salawati idan kwanakin ba za su hada da juma'a ba idan za su hada da juma'a kuma ka tafi kwanakin ka je kai a masallacin juma'a sannan itikafi annabi bai ci ba inda annabi yace kai itikafi ko kuma ga falala itikafi shi dai yana yi da yana kwana 20 zo yana kwana 10 kuma yakan rama shi ma in bai samu damar yi a ramadana ba saboda haka mutum zai iya kwana 10 shine mafi tsawon sa sannan itikafi ba wani abu ne musamman ake zuwa a yi ba abinda ka saba dai karatun qur'ani nazarin ilimi istighfari hailala da karatun qur'ani da istighfari da sauran ayyukan alheri su ake so ka je ka tare a masallaci kana samun jam'i sannan kuma kana kana yin zikiri kana karatun qur'ani sannan duk abinda zai bata itikafi din a nisance shi kamar fita daga cikin itikafin ba larurar zuwa ban daki ko zuwa dan dan fita waje a dauko wani abu ba ko wanka ko kaza kan mutum ya fita daga masallaci sai da waɗannan bukatun ‘yan adam kamar yadda nana aisha ta ce idan annabi yana itikafi baya shigowa gida sai wata haja ce insaniya kamar shigowa domin shiga ban ɗaki ko don yin wanka amma komai a cikin masallaci yake yi sauran sana a kula da tsaftar masallaci a dinga tsaftace shi ana share shi ka kuna itikafi kuma kuma da shi kamar ɗakin ku yana zarni yana wari ku dinga wankewa a rarraba duci wannan zai wanke wannan zai share wannan zai siyo freshina a fesa in akwai sauro wannan zai siyo maganin sauro a fesa to za ka kun ga sai guri ya zama da tsafta da kyau sannan kuma kada wani ya zama mai rowa ka kalli garu da yan kajinka kana ci ga wani yana kuma lasai baki ya kamata a dinga ciyayya in an kama abinci da yawa ka gayyaci kowa a ci wanda ma akwai wanda yake da hali zai iya kawo masu ita kafin abinci gaba ɗaya su ci amma ba haka ba kowa zai iya zuwa da abincinsa ka yi mutum bismillah akwai wani yana bismillah yana kallon ka yana bismillah kasa wannan bismillah ba ta je ciki ba to saboda haka kowa zai iya cin abincinsa yana bukata kuma za ka iya gayyatar wani ku ci tare shi ya fi lada domin annabi ya ce mai abincin mutum ɗaya ɗau mutum biyu kaga kenan akwai tarayya wajen cin abinci shi ma yana da nasa lada wanda yake son bayani mai kyau akan itikafi ya nemi sahihu fiqh sunna na Abu Malik a cikin mujalladi ina jin na biyu ya yi magana akan itikafi mai faɗi wanda na taɓa karanto mana bayanai masu kama da wannan akwai kuɗi dubu uku daga wani ɗan uwa ce a sa asusun marayu da wata dubu goma daga dakta yahaya ya ce a sa asusun marayu shi ma ya masa addu'a allah biya ma bukatunsa da ɗari biyar daga wani ɗan uwa shi ma ya ce a yi masa addu'a da ɗari naira ɗari daga wani ɗan uwa ce shi ma a sa asusun marayu a yi masa addu'a a ɗan uwansa ne ya fita tun ran juma'a har yanzu babu labari to Allah ya dada shi ɗari uku daga wani ɗan uwa shi ma ya masa addu'a a tamfa guda ɗaya daga wata ‘yar uwa Allah ya shirya mata da ɗanta shadda yadi ashirin a tamfa guda biyu daga wani ɗan uwa ce ke zuwa sauraron tafsiri daga darazo kuma kullum ya ce a masa kullum daga darazo yake zuwa tafsiri nan shi ne ya kawo shadda yadi ashirin a tamfa guda biyu yace ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alheri shinkafa buhu biyu rago guda daya daga wani bawan Allah yace ka faɗi sunansa amma ragon aje awa marayu tuwon sallah da shi da shinkafar ayuwa marayun da ke gidan marayu tuwon sallah kuma a yanka musu rago yadda kuke cin nama a gidanku su ma marayu su ci rago to yace ai masa addu'a Allah ya biya masa bukatunsa na alheri dubu daya daga wata yar uwa da take fama da ciwon jinnu a mata addu'a Allah ya bata lafiya a ɗari biyar daga wani ɗan uwa ya ce Allah ya hore wa waɗanda yake bin su bashi su ma su biya shi yana da kyau gaskiya wani addu'a mai kyau ce wanda kake bi bashi Allah hore masa kuma Allah ya sa ya biya ka in ya hore masa ɗin dubu ɗaya daga wani ɗan uwa ya ce a yi masa addu'a ko kuma Allah ya kai ɗin kai ɗin mana Allah ya hore maka kai arzikin da za ka yafe musu ina ga wannan shataletalen ya yi yawa kawai ina bin mutane bashi Allah ya min arzikin da zan kau da kai in yafe musu wancan ya fi sauki da ka tsaya kana sha tale tale Allah ya ba ku mu samu aka ni kashi Allah ya baka tsaye sai ya ba wani ya baka dan bata lokaci Allah ya ba ku mu samu kenan ko to Allah ya ba mu mu ba ku dari daga wata ƴar uwa ai mata addu'a to da sauran masu bukatu da suka rubuto muna roƙon Allah cikin rahamarsa da jin kansa da afuwarsa da kirkinsa da sunayensa da siffofinsa Allah ya amsa bukatunmu duka Allah ya yi mana abin da yake damun mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk